والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan rana ta laraba goma sha biyu ga watan azumi 1446 wanda kuma yau shi ne majalisunmu na goma sha biyu shi ma na tafsiri shekara ta 2025 wanda shi ma kugagen watan iri ɗaya ne 12 ga watan march wannan kuma 12 ga watan ramadan 12 ga watan march 2025 daga wannan masallaci na al-afat da ke cikin garin gombe muke ci gaba da tafsiri a cikin suratul baqara wanda yau mun kajiya mun karasa ta akwai dan bayani kaɗan dan bayani kaɗan a cikin ƙarshen abin da muka karanta na mas'ala na nasq din nan lillahi ma fi samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ba mukammala ba muka ce zamu dan yi tsokaci kadan sai mu shiga cikin suratu ali imran insha Allah ta'ala kawai abin da zan fada a takaice shine muhasaba da wayancin suke magana an yi nas shine muhasaban da dan adam ba zai iya takallufi a zuciyarsa ba wanda kuma ba asalin khabar din suke magana an yi nas ba shine atharul khabar din asarul khabar din shine al-mu'akhadatu yuhasibukum bihi Allah ay yu'akhidhukum wal akhdhu hukum ne taklifi ko za a kallafa mutum za a kama shi idan ya kasa yin wani aiki to wannan al-akhdhu din zai zama annasku ne kenan naskun da suke magana kan asarul hukumi ne ba za a ce an samu abin nan nasku a cikin al-akhbar ba a cikin al-akhbar ba wallahu ta'ala a'lam amma dai abin da muka rajja shine maganar Imam Tabari na cewa al-muhasaba anan gurin shine al-ardu kamar yadda muka tattauna aje wallahu ta'ala za mu shiga suratu ali imran za mu shiga surat ali imran suratu ali imran ita ce sura ta biyu ko kuma sura ta uku a jerin surori na cikin alkur'ani da kayi fatiha ka yi bakara sai ka zo ali imran wanda insha Allah ta'ala alaran ba zai bude mana farkon karatu da su da ayoyi guda biyu sannan sai mu dora bayanai akan sura din insha Allah tabaraka ta'ala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنسان الإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahi rahmanir rahim alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wannan ita ce suratu ali imran ita ce suratu ali imran ibnu ashur الطاهر بن عاشور za ga muna yawan ambatonsa wanda ɗan baya ne amma ya yi wa ƙur'ani hidima Allah ya gafarta masa yake cewa abin da yasa aka kira ta suratu ali imran shine an ambaci falallan alu imrana a cikin sura ne wanda ya kawo shi a cikin tafsirinsa kuma magana ce mai kyau sunaken sura din ita alu imran wani irin sunake take da shi sunanta guda ɗaya sunanta guda ɗaya shine alu imran suratu ali imran sura ta ali imrana iyalan gidan imrana haka ma ya tabbata su a hadisin muslim hadisin Nawas ibn Sam'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin nan Nawas ibn Sam'an Allah ya kara masa yadda yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuta bil qur'ani yawmal qiyamah za a zo da alqur'ani ranar tashin qiyama wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi da alaran momi mahaddata qur'ani da suka san qur'ani kuma suke aiki da shi taqdumuhu suratul baqara wa ali imrana wayannan masana qur'ani suratul baqara da ali imrana tana jagorantar su kaga sai aka kira ta ali imrana wanda annabi ne ya fada ya kira ta da sura ali imrana sallallahu alaihi wasallam wa daraba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amsal yake cewa annabi sai buga mana misalai guda uku ban manta su ba ka annahuma gamamatani aw dullatani saudawani bainahuma sharqun har zuwa ƙarshen hadisi din almuhim da ya kira suratul baqara ai suratul ali imran kenan sunanta suratul ali imran falalolin wannan sura ne cikin falalolinta shine wannan hadisin da muka karanta wannan abin nan hadisi da muka karanta hadisin muslim za su zo da ita da suratul suratul baqara za su jagoranci wanda suka haddace su kuma suke aiki da su kai ka ce wasu abin nan ka annahuma gamamatan ko kuma zullatani saudawa ne bainahuma sharqun kai ka ce kamar wasu gajimare ne a wani waje a zaharawan haka aka faɗa ka annahuma zahrawan kirqaqani ay jama'atani aw firqatani musanna aw firqatani musanna ne na hisq wal hisq wal haziqa duka abu gane ay jama'a jama'a min kulli shay haka za su zo da taron jama'a an biyo su a bayan su kuma suna gaba suna yin jagoranci to hajjani za su zo su zama sune wanda za su ke bawa mutum kamar sune lauyanka za su baka kariya a wajen Allah subhanahu wata'ala suna faɗan yana tsayuwa da daddare suna ba da dalilai a kai har su kare ka har su ɗauke ka su zama kai su ne masu cetonka zuwa gidan aljanna wani waje aka kira su a cikin falalan sura ɗin kenan hadisin umamatul bahiri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuke karanta qur'ani kaga da aka kira aka ce ake karanta qur'ani iqra'ul qur'ana ku karanta qur'ani domin ƙur'ani zai zo ran tashin alkiyama ya ceto ga ma'abotansa sai annabi sai kito a karanta az-zaharawai ne kamar yadda na faɗa za su an ka an kira su zaharawai ne abinda ake nufi zaharawai ne ai almuniratani almudiatani da bakar da ali imran za su zo wasu masu haske ne masu haskakawa za su zo suna haskakawa ka annahuma zamamatan kai ka ce gajimare ne su ga haske a wani guri an kira su zaharawa ne sannan kuma a wani waje fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka annahuma gamamatani za zo ranar tashin alkiyama kai ka dauka wasu gajimare ne wani waje ka annahuma firqani kamar wani gungu ne na tsuntsaye su zo kanku suna muku inuwa a lokacin da ake shan zafi lokacin da ake shan masifa su kuma sai zo su yi muku inuwa sannan su tafi da ku har gurin Allah subhanahu wataala suna ba ku kariya har su saba muku ceto annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'u suratul baqara ku karanta wannan suratul baqara nan da kuke gani fa inna aqdaha baraka riko da suratul baqara albarka ne barinta kuma asara ne idan mutum yana karanta suratul baqara bokaye ba za su iya cin nasara a kansa ba fa inna la yastati'u la yastati'uha albatala albatala anan gurin ai as-sahara kamar yadda muawiya ya fada kenan boka ba zai iya cin nasara ba ga wanda ya rike suratul baqara yana yawan karanta ta wannan falalan suratul baqara da falalan suratu ali imran to falala dai abin nan sun zo da yawa game da falalan Ali Imrana da falalan suratul Baqara hadisi da yawa sun zo game da fadan falalan su a ina aka saukar da suratul Ali Imrana suratul Baqara ina aka saukar da ita madaniya ce ko makkiya ce madaniya ce Ali Imrana ita ma madaniya ce ita ma an saukar da ita a Madina ne wannan galibin malaman tafsiri haka suka tafi har ma wasu saboda tsantsan taruwan jam malamai akai suka ce ijma'i ne suka ce malaman tafsiri sun yi ijma'i cewa wannan suran yar madina ce kamar yadda imamul qurtubi ya faɗa cewa ijma'i ne shekul islam ibn taymiya ya ce an yi ijma'i da ibn kathir da majduddin al-fayruz al-abadi duka suka ce wannan ijma'i ne haka tahir ibn ashur ya nakalto ijma'in malamai kan cewa wannan suran yar makka ce yar madina ce kai sura ce yar madina me zai nuna maka sura ce yar madina sai bayan annabi yayi hijira a shekara ta tara a shekara ta tara shekarar da ake ce mata shekara ta al-wufud to wannan ina so ku rike karatun da zamu yi introduction da zamu yi akan sura din an saukar da ali imrana rabin rabin ali imrana farkon ali imrana tun daga farkonta har zuwa aya ta 83 an saukar da ita akan wafdu najran wafdu najran su ne wasu gungun jama'a ne da suka taso daga kasar yaman daga yankin najiran wanda suke tsakanin bodan yaman da bodan saudi arabia a lokacin tana cikin yaman suka taso suka taho har garin madina don su tattauna da annabi su yi masa tambayoyi game da musuluncin da ya zo da shi su kuma su ba shi hujjoji akan addinin annabi isa na kiristanci shi ya fi dacewa a rike wani a shekara na tara wannan shekara shi yasa dukkan suran galibin suran gaba ɗayanta tana magana kan masiyu kana magana kan al'amarin annabi isa ne wayannan wafdu najran wafdu najran ina maimaita don ku rike da kyau wannan wafdu najran din a shekara ta tara na hijira suka zo kamar da imamul qurtubi ya kawo kamar da shekul islam haka ya tabbatar a cikin majmu'ul fatawa kamar yadda al-hafiz ibnu kathir shi ma abin da ya tabbatar shine shekara ta tara wafdu najran suka zo طيب yawanci zaka ji an ce nasara najran wasu ma zaka ji an ce an saukar da suratul baqara akan nasara najran akwai bambanci kan nasara najran da wafdu najran akwai bambanci kuma lokaci ana hada su waje guda su nasara najran ba madina suka zo ba kamar yadda imamul bai haƙi a cikin dala'ilun nubuwa ya kawo yake cewa mutum 20 sannan wafdu najiran mutum 60 ne wafdu najiran mutum 60 nasara najiran ko mutum 20 sannan kafin nasara najiran wasu daga ƙasar yemen sun musulunta kamar abu musa lashari kamar abu musa lashari to imamul baihaqi yake cewa mutum 20 na daga nasara na jiran sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bazama daga ina daga makka a daga madina a aibe je madina ba ma daga habasha jafar ibn abi talib ko an san duka abin da ya faru to daga yankin habasha daga wannan yankin labarin annabi ya bazama ya tafi har wannan yankin sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen su su 20 kristoci ne sun san christianity suka shirya wanda imamul baihaqi na faɗa ga muku shi ya kawo a cikin dalailun nubuwa sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka same shi a wani majalisi a cikin garin makka wasu suka ce cikin garin makka wasu suka ce an fara musguna masa har ya fara dan bin gefe-gefe yana zama almuhim dai a yankin makka suka yi masa magana suka masa tambayoyi na faɗa muku a lokacin ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku sun musulunta na daga mutanen yaman suka yi annabi tambayoyi da su gama tambayoyinsu duk annabi yana ba su ansa suna gama suka ce za su tafi sai annabi ta ai ba za ku zo ku min tambaya na ba ku amsa ku gamsu kuma kawai ku tafi ni kuma ban muku nawa ba ko ban bujuro muku da nawa ba wannan yana nuna mana mai da'awa kake aiki da dama duk wanda suka zo gaban ka kai aiki da dama sai annabi sai ya ce to kun yi tambaya na ba ku amsa akan abubuwan da tun kafin a aife ni abun akwai shi kuma na baku amsa akai wannan yake nuna ni annabin Allah ne na gaskiya to me yasa ba za ku musulunta ba za ku tafi akan tambayoyi kawai da muku za ku tafi ku karbi musulunci mana sai ce bar ma in karanta muku abin da aka saukar min a cikin alkur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta musu karatu ta musu karatu a ƙur'ani suka yi ta kuka ana karanta ƙur'ani suna jin gaskiya suna kuka mai riwa yake cewa fafadat a ayyunuhun minaddam idan su ta yi fiskan su ta yi ta jiki saboda hawaye a take fa'amanu wa aslam suka yi imani suka musulunta ku duba fa kiristoci ne karanta ƙur'ani su yi kuka ba su san da ƙur'anin ba amma yanzu a karanta musulmi ƙur'ani ya ta surutu a karanta masa ƙur'ani yana harkarsa ana karanta masa ƙur'ani ba abin da ya dame shi amma wannan su ba musulmai ba ba su karbi musulunci ba saboda tasirin ƙur'ani ana karanta musu suna kuka sai su karbi musulunci suna karɓar musulunci kawai suna karɓa sun karɓi musulunci za su koma garinsu abu jahal yana gurin matsiyaci dama shi duk inda wasu baki suka zo zai ga ina za su je da ya ga baki sabbi sun zo suna tambaya annabi Muhammad ya bi bayansu suka ji suna tattauna da shi yana zaune yana kallo yana ganin me ke faruwa sun gama tambaya za su tafi sun ga sun karbi musulunci ashhadu an la ilaha illallah sai ce kai ku zo nan ba san manyan mutane dole ka zo ka shigo gari na kuma sai suka zo gurin sa yanzu kamar kun gamsu da mutumin nan ko suka ce kwarai mun gamsu da shi mun ma karbi addininsa sai ce amma Allah wadare da ku ba waye ne mahaukata yanzu nan ku zo daga ƙasa mai nisa in ya karanta muku ce za ku je ku yi shawari mana ko ne irin kidahumai ne ya zazzage su ya ci mutuncinsu ba su ce masa komai ba a cikin kalaman da ya gaya musu sai da ya ce musu qabbahakumullah Allah ya walakanta ku ba abin da suka bada suka juya suka koma garinsu na yemen suka ci gaba da isar da addinin musuluncinsu bayan zuwan waɗannan bayan allah ɗin bayan zuwansu to nan ne kuma fa saƙo ya isa shi kuma annabi yana ƙoƙarin zai hijira mun gane wannan kacin saƙon ku annabi sai ya yi hijira zuwa madina hijiran annabi sallallahu alaihi ƙarshen shekara ta takwas bayan an yi fato makka a shekara ta takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garin madina afwan bayan fato makka shekara ta takwas afwan da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya jima da yin hijira to wannan shekaran shi tace ake ce mata al-wufud shekarar da ake ta samun tawaga tawagu su taho su zo garin madina daga cikin wannan tawagun da aka samu akwai wafdu nasara na jiran wanda suke kudancin makka a haɗe da yaman wannan wafdin mutum 60 ne suka zo a cikinsu akwai wanda ake ce masa al'aqib akwai kuma as-sayyid wanda galibin ana karanta za ku ji an ce al'aqib was sayyid wannan akif din shine shugaba a cikinsu shi kuma as-sayyid shine wanda yake controlling group din ga shugaban tafiya ga kuma mai controlling movement sun zauna a madina kwanaki da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake aiki da dama yazo ya kira su zuwa ga musulunci ya karanta musu qur'ani suka ki karba to kun ga sabanin nasara najran sabanin nasara ne jiran wanda a makka suka sabu annabi sun karbi musulunci amma wafd najran ba su karbi musulunci ba sannan na nasara najran ba su yi dibet da annabi ba su tambayoyi suka masa amma wafd najran sun yi dibet da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kaza su ce kaza wanda za mu samu imamul waqi abin nan alwaqidi da wasu daga cikin malaman sira za mu ga yadda suka kawo abin yadda ya kasance to sai suka yi ta jayayya da annabi a sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kaza su ce kaza annabi ya ce kaza su ce kaza har ya zama da sun kai kamar za su karyata annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su ya ce to tunda kun jajirce yanzu ina so ku zo mu yi mubahala mu yi tsinanneniya da ni da ku kowane bangare ya tsine wa bangare addu'awa ila an yabtahila kullu tarafin ila Allah tabaaraka wa ta'ala an yaj'ala la'natahu ala taraf al-kadhib kowa ya ce in ni ne makareci ku ce Allah ya tsine mu Allah ya lalata ni kuma an ku ne makareta ce Allah ya tsine mu Allah ya lalata ku sai duka suka tsorata suka ce gaskiya su ba za su yadda ai ba imam bukhari da imam muslim riwaya ta huzaifa allah ya kara masa yadda yana ba mu labarin yadda abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin nan huzaifa yake cewa al-aqib was-sayyid wayannan guda biyun su wanda suka zama su ne shugabannin tawaga sahiba najran sun zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna nufin za su yi mubahala da annabi za su yi mubahala da annabi tunda annabi da ya kira zuwa ga mubahala sai suka ce aje ayi din to ɗaya daga cikin mutum biyun sai ya ce la naf'al wallahi kar mu yadda mu yi mubahala da annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah ya rantse da Allah yace idan muka yi in shi annabi ne to har abada ba za mu samu cin nasara ba kuma wallahi zuriyar mu ba gaba ɗaya sai ta lalace ba wani wanda zai albarka har kiyama ta tashi to yanzu ya za a yi sai suka ce kai annabi ka aiko mana wani mutum amintacce daga wajenka ka aiko mana wani amintacce daga gurinka kar ka aika mana wanda baka aminta da shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake jala ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa aminin wannan sahabbai ba duk suna ji zan turo muku mutum amintacce kuma amintacce na gaskiya yanzu da Allah ka faɗa nan guri in ce in Allah zan turo muku mutumin kirkin da yafi kowa kirki da Allah kowa ba zai so haka ba ko ni gardi din nan to balle annabi ne yace kaga kamar wancan hadisin ne da annabi yake cewa la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullahu rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu duk sahabbai kowa yana Allah Allah a ce shine yuhibbullahu rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu kowa yana so ya zama haka ne wannan gurin shi ma duk sahabbai kowa yana so ina za a ce shi ne wannan amintaccen na gaskiya kuma domin annabi cewa yake la'abatan na ma'akum rajulan aminan haƙƙa aminin amintacce na gaskiya kowa sai yana neman a ce shi ne wannan faƙala yanzu zan Allah zai nuna wanne ne amintacce haƙƙa amin sai annabi yake cewa ƙum ya aba ubaidata bin aljarrah ya kai abu ubaida abu ubaida ibn al-jarrah tashi falamma qama da abu ubaida ibn al-jarrah ya tashi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa hadha aminu hadhihi al-umma yana introduction ina introducing din sa ga sahabbai da sauran wayanda suke gurin wannan shine amintacce na a wannan al'umma din imam bukhari da muslim na gaya muku shi rutu wannan hadisi ne ibn sa'ad ibn sa'ad yake cewa al-aqib was-sayyid raja'a ba'da zalik fa aslama su sun musulunta sun mantashar al-islam fihim sannan ta hanyar su bin musulunci ya ya wasu na cewa ba su musulunta ba amma kamar ibn sa'ad ya ce sun musulunta akan wafdu nasara ne wannan ayar ta sauka inna matala isa inda Allah ka matali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtarin do har zuwa faman hajjaka fihi min ba'di ma har zuwa karshen aya ne ibnu kathir yake cewa a tafsirin sa yake cewa qala ta'ala amira rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yubahila man anada al-haqq fi amri isa ba'da zuhuril bayan an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubahala mubahala shine ai tsidanne ne ya ga duk wanda yake jayayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'amarin annabi isa bayan dalilai dalla-dalla na qur'ani sun zo shine faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu shine ilimin da yazo kenan nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum har zuwa karshe wa anfusana wa anfusakum thumma naftahin fa naj'al la'natallahi 'alal kadibina wannan abin da ya faru shine ya zama da sababin saukan wannan mubahala daga jibrin kasir yake cewa ma qablaha min awwal sura tun daga farkon sura din ila huna har zuwa nan fi wafd najran ne game da wafdu najran ba a ce game da nasara najran ba annan nasara hina qadimu su wannan nasara lokacin da suka zo madina ja'alu yuhajjuna fi isa suka zo suna ta yin jayayya game da annabi isa wa yasqumuna fihi ma yasqumuna min an-nubuwwa wal ilahiyya suna cewa shi annabi ne mai kaza sannan kuma suna cewa shi Allah ne ma sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan to alwahidi alwahidi abin da yake fada ya kawo maganganu wanda shi ya wasa'a fiye da riwaya ta bukhari da muslim sannan kuma fiye da abin da ibnu kasir ya kawo fiye da abin da su imamul qurtubi suka kawo shi imamul wahidi sai yake cewa qala al mufassirun za ku ji bayanin sa shi da fadi malaman tafsiri suke cewa nasara wabdu najran sun zo mutum 60 ne mahaya sittin sun zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai mutum 14 manya-manyan sarakuna ne shugabanni wanda duka wayannan guda su 13 din 14 din al'amarin su duka akan su yake ciki amma a karkashin shugabancin mutum biyu al'aqibu shine amiruhum da kuma as-sayyid duka ya faɗi sunansu da wani ma na uku ya faɗi sunakensu su wa'annan suna daga cikin ya faɗi irin girmansu bukarin sharon fihiyu shi wannan sa'aƙib ɗin shi ne mai kula da harkar karantarwansu da harkar abubuwansu da dai wasu abubuwa da yawa yake cewa da suka zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ta jayayya da annabi sun yi ta yi a'a annabi Isa Allah ne wane ne wane ne har ma suka shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah wannan kissan masallacin cewa sun shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi sallah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza a kansu ya ce a kyale su ya ce kaza wannan kissa ce da'ifiya bata inganta ba galibi ana da'afa ta akwai abin nan nakara da yawa a cikin ta saboda ita wannan bata inganta ba zan tsallake ta an ce sun yi sallah sun kalli bangaren mashrik wannan al'aqib da sayyidin suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganar da suka yi cikin abin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sun ce musu su sun musulunta ai annabi ya ce musu kai ku musulunta ku karbi musulunci sai suka ce ai mu tun kafin nan ma mu musulmai ne kaga kenan kristocin gaskiya son samu suke kiran kansu musulmai ko da ba su karbi musuluncin ba qala kadabtuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙarya kuke yace abin da yasa ba za mu yi tabbatar muku ko kuna cikin musulunci ba saboda kun ce Allah yana da da kun ce Allah yana da da sannan kuna bautawa cross sannan kuna cin naman alade qala sai suka ce illam yakun isa waladan lillahi faman abu suka ce yanzu idan annabi isa bai zama dan Allah ba to waye zai zama babansa suka yi taiwa annabi kusuma suka yi ta musu da annabi sallallahu alaihi duka akan annabi Isa sai annabi sallallahu alaihi yake cewa alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa yushbihu aba wai ku ba ku ganin cewa in dai an ce mutum dan mutum ne ai ya dace ya kama da babansa in dai mutum dan mutum ne ya dace ya kama da babansa to yanzu mu dawo kan annabi Isa mu ga ya kama da babansa suka ce kwarai kuwa da yana kama da ubansa sai ce alastum ta'lamuna anna rabbana qayyimun ala kulli shay'in burike wayannan maganganu ubangijin mu kenan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kusan ubangiji shi yana tsaye ne akan kowanne komai shi yake kiyaye shi shi yake azurta shi suka ce kware kuwa sai suka ce sai annabi ce musu shin annabi Isa ma ya mallaki haka suka ce a'a sai yake cewa fa inna rabbana sawwara isa fil rahim kayfa yasha ubangijinmu shi ne ya sauware annabi isa yadda ya ga dama a cikin mahaifa ubangijinmu baya ci baya sha suka ce haka al'amarin yake sai an Allah ya alastum ta'lamuna anna isa hamalatu ummuhu kama tahmilu almar'a kun manta cewa annabi isa uwa ce ta dauke shi a ciki kamar yadda mace take dauka yanzu dan Allah waye waye wannan ciki da aka yi kaza ina uban ina kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu duka wayannan tambayoyin yace summa ghudhiya kama tughadhi sabi ta shayar da shi kama yughadha sabi kamar da ake shayar da yaro sannan daga baya zo yana ci da kansa yana sha duk suna bashi amsa to fa kai kuna kuna haza kama za'amtum ya za a yi wannan a ce shine ubangiji fasakatu sai suka yi shiru wannan shine duka abin da yazo daga shi alwahidi sai Allah ya saukar farkon suratu ali imrana har zuwa aya ta tamanin da uku aya tamanin da uku duka akan wafdu najiran wa'annan nasara najiran da ake cibo inda wafdu najiran din aka saukar a kansu wannan hiwar din wannan debate din dialogue din da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan wafdu najiran din mun gane ko shi ne kamar yadda wahidi ya kawo a cikin littafinsa asbabun nuzul saboda asbabun nuzul na wahidi akwai abubuwa da yawa a ciki galibin an kawo sai an tsaya an tantance shi da kyau to haka shi ya kawo shi a cikin asbabun nuzul bayan ya kawo shi naqalahu ibn naqahu kaseerun min al-ulama fi kutubihim min ghairi nakir da yawa kuma daga malaman tafsiri sun kawo sun yi ishara zuwa ga wannan abin da na kawo ba tare da sun yi inkarin wannan discussion din ba kamar shekul islam ibn taymiya a cikin littafi a cikin aljawabu sahih wannan abun ya nakalto ya danganta shi game da saukan wayannan ayoyin gaba ɗaya tun daga farkon ali imrana har zuwa aya 83 din nan ibn hajar a cikin littafin sa al-ujab fi bayanin asbab shi ma wannan maganan alwahidi ita ya dauko haka da yawa daga cikin littafin tafsiri da siyar dalili da yake nuna an karbi wannan ma'anar din mun gane ko dalili da yake nuna wannan ma'anan na sababin saukan wa'annan ayoyin haka take shine wa'annan bujiman malaman da suka nakalto ta suka kawo kuma ba tare da sun yi inkarin ta ba sai dai inkarin wasu dan kaɗan abubuwa daga ciki kamar cewa da suka zo sun shiga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ce ku kyale su suka yi sallah suka kalli alƙilun suka yi sallah suka ce a su musulmai ne wannan akwai maganganu akan sa cewa shi bai inganta ba to ita kuma sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana taimakon wajen fahimtar littafin Allah shi yasa yanzu wannan abin da muka yi introduction da shi dukkan ayoyin da zamu ci gaba da tafsiri in dai mutum ya halacci wannan bayanin kuma duk tafsirin zamu yi ta yi na ayoyin Ali Imran har zuwa aya 83 din nan zaka ke ganin wannan abin da muka faɗa a gaban ka ne shi zaka yi ta gani a gaban ka kisa yana taimaka sosai wajen tadbikin Qur'ani wajen tadbikin fassara Al-Qur'ani musamman maganan asbabun nuzul zaka samu akwai alaka mai girma tsakanin ayoyin da ake karantawa da kuma bayanin da ake yi shi yasa a nan gurin ai kun ji tambayoyin da aka yi ko ba an ji dukkan tambayoyin da aka yi ba to mu dawo kan fassara ayoyi ne alif lam mim wannan alif lam wannan sune huruful muqatta'a wanda aka ake bude wasu surorin Qur'ani da ita wannan ana yin ta ne dan a nuna wa wayannan nasaran da kristocin mu'jiza ta Qur'ani Qur'anin nan da aka saukar da Muhammad Qur'ani ne ta mu'jiza ba daga annabi yake ba ba shi ya kirkiro shi ba dan a nuna musu al'umma ba za ta yi irin wannan ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya yin wannan ba dan a tabbatar mu ba daga gurinsa yake ba shi yasa suran da ake challenging ɗinsu sai aka saukar da aka bude ta da huruful muqatta'a alif lam mim wanda dukkan surorin qur'ani da suka zo da huruful muqatta'a surori ne kusan guda nawa gudan 20 da wani abu amma dukkan su kowace in ka karanta harufan kana gamawa maganar alqur'ani ake banda suru banda guda biyu banda suratu maryam da suratu nun suratul qalam amma dukkan su daga an bude maganar qur'ani kana dakowa alif lam mim za a ce maka zalikal kitabu wannan ta gaban mu alif lam mim Allahu la ilaha illa qayyumun nazzala alaykal kitaba kana daukan alif lam mim sad kitabun kana daukan alif lam ra kitabun haka zaka yi ta ganin su ai alif lam ra kitabun alif lam mim ra ita ma haka sad wal qur'an yasin wal qur'an qaf wal qur'an duk haka za ka yi ta gani duk ana maka maganan ƙur'ani maganan ƙur'ani maganan ƙur'ani don a nuna maka mu'ujiza ne to aka yi haka don a nuna musu wannan mu'ujiza ne fa shi kansa annabi ba zai iya zuwa da shi ba sai daga sai daga ubangijin annabi sallallahu alaihi wa sallam to kun ga wancan bayanin da muka yi na introduction ya fara fitowa akan fassara ita sura din alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga kaga a tambayin da annabi ya musu alaysa Allahu qayyumun ko ai Allah ba shine alqaimu bi nafsihi ko kaga duk abin da suka yi tattauna da shi shine kuma gabobin suka sauka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah subhanahu wataala shine alhayyu ai Allahu la ilaha illa huwa ai la ahada ma'budun bi haqqin siwa Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya ko ma bayan Allah subhanahu wataala fa huwa wahdahu almustahiq almustahiq lilibadati hubban wa ta'ziman lahu subhanahu wataala shine wanda ya cancanci a bauta masa ta bangaren ana son sa ta bangaren ana girmama shi saboda cikan sifofinsa kamar da Allah yake cewa zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir yadda al'amarin yake fa Allah shine gaskiya duk abin da ake kuma bayan kira kuma bayan Allah ƙarya ne Allah kuma shine madaukaki al-aliyyu a sama yake al-kabir kuma mai girma kaga Allah insha Allah la ilaha illa huwa sai ce al-hayyu al-qayyum duk wata sifatu kamal da aka ambata na Allah tana karkashin al-hayyu duk wani fi'il duk wani fi'il da za a ambata shi kuma na ƙarƙashin alƙayyum za mu zo mu tattauna a gaba wajen alfawa'idul ilmiya na wa'annan ayoyin da za mu karanta duk sunaken Allah da da af'alullahi gaba ɗaya suna ƙarƙashin alhayyu alƙayyum ne ba wani wanda ba zai faɗo nan nan wajen ba sifatullah wa af'alullahi tabaraka wa ta'ala to kaga alhayyu alqayyum inna la tabaraka wa ta'ala huwa alladhi lahu alhayatul kamila shine alhayyu dinnan rayuwa cikakkiya wanda baya ba a taba samun babu shi ba Allah subhanahu wataala sannan gaba za a ce babu Allah ba wanda duk wata sifatu kamal tana karkashin alhayyu sannan kuma shine alqayyum alqaimu bi nafsihi baya bukatan kowa duk wani abu da ka sani ba Allah ba abin da yake bukata karka ji an ce sama ka ce Allah yana sama yayi sama dan ya hauka a'a ya yi al'arshi a'a wai wasu kan ce arhamadu ala al'arshi ta wai suna nufin wai yana bukatan al'arshin ma ya in an cire al'arshin zai faɗi kenan haka suke fahimta haka ake fahimta duk wa'annan halittun ubangiji ba abin da Allah ke bukatansa ba wanda Allah ke bukata sannan shi ne wanda yake tsaye akan al'amuran wani Allah subhanahu wataala duk wani Allah da yake wani abu yake tafiya daidai to ubangiji ne yake saita masa shi duk wani abu da Allah ya halitta yana bukatan Allah Allah kuma baya bukatan komai wannan qayyumiyya ita ce mustalzamatu li jami'i af'alil kamal duk wani af'alul lahi kamila da ka sani to tana karkashin alqayyum shi sa Allah yake ga annabi alhayyul qayyum din nan yake cewa tawakkal ala alhayyil ladhi la yamut wa sabbi bihamdihi in dai tabbas kake nema to kaje ka kama Allah kama Allah ka rabu da duk wani Allah dama annabi bai kama wani Allah ba shi kada ya kama sahabbai ma suka zo suka kama Allah subhanahu wataala haka alqayyum wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi saman nan qayyumiyan ubangiji take tsire ta Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba Allah shi saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi kuma wannan qur'ani yana gaskata waɗanda suka zo gaban shi gabanin sa kafin shi kenan ko wa anzala at-taurata wal injila min qablu in kun zo fassarawa hala haka wa anzala at-taurata wal injila min qablu sannan sai ka dauki hudan linnasi daban ka fassara ta karka ce min qablu hudan linnas ka fassara shi waje guda min qablu hudan linnas an saukar min qablu amma yanzu hudan linnas qur'ani ne suna su ya gama suna su ya gama yanzu duk wanda ya rike bible ko ya rike gospel wuta zai shiga wallahi wuta zai shiga kuma ba zai fita ba annabi cewa ya lauka da musa hayyan da annabi musa na raye lamin sa'ahu illa tibai ba abin da zai yalwata masa ya bashi kwanciyar hankali sai dai ya bi qur'anin nan dan zamanin qur'ani ne to Allah shine anzala alqur'ana alayka ya muhammad mustaminan alal haqqi was sidq wanda yake da gaskiya da kuma abin nan da kuma gaskatawa sannan wa aidan fa nuzuluhu haqqul la shakka fihi saukar da shi ma gaskiya ne fa huwa munazzalun min indillah munazzalun min indillah an saukar da shi ne daga wajen Allah subhanahu wataala musaddiqan lima bayna yadayhi shi qur'ani shine musaddiqan lil kutubi sadiqa sabiqa shine wanda yake gaskata littafin da suka zo baya suna gaskata yana gaskata wata cewa daga Allah ne yana gaskata annabawansa yana gaskata manzonsa wannan gaskatawan in ma bi ita bari annahu akhbarat bihi fa kana zulu musaddiqan laha ta bangaren cewa ai dama wa'annan tafan sun bada labarin zuwan qur'anin da qur'anin yazo sai ya gaskata abin da suka faɗa yana zuwa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad irin wannan gaskatawan ake nufi ko kuma yana gaskata cewa hakimun alaiha bisidiki ƙur'ani idan ya zo duk ya hau kansu da ɓangaren ya gaskata su amma ya soke wasu abubuwa ya hau kansu ta wani abuwa wakila malamai suka ce kaifa yakunu alqur'anu musaddiqan lima bayna yadayhi wa huwa nasiqun li ammati ahkamihi ya zama ce qur'ani ya zo yana gaskata su ne bayan kuma ya soke hukunce hukuncensa wannan gaskatawan na gaskatawan cewa Allah ne ya saukar da su ba na gaskata hukunce-hukuncen cikinsa za a yi aiki da su yanzu ba ne sannan gaskatawa na ɓangaren cewa dukkan littattafan Allah suna kira zuwa ga tauhidi ne shi ne musaddiƙa lima bai ne dai walakar ba su tafi kulle umarcin rasulan a ne budullaha wasu ta ne buttagut kowane annabi aikin da ya zo shi ne a ne budullaha wasu ta ne buttagut da kuma duk wani aiki na alkhairi da makarimul akhlaq yadda Qur'ani ya kira zuwa makarimul akhlaq haka dukkan littafan da Allah ya saukar su ma sun yi kira zuwa makarimul akhlaq kenan alqur'ani ya gaskata abin da aka saukar da kuma wasu nau'i na na ibadu da aka saukar a ciki sai dai kuma tafsilat da bayanin yadda ake yin su shi kuma namu ya canja dama li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wannan kuma dama manhajin daban-daban ne shari'ar ma daban-daban ne amma abin da ya shafi tauhidin Allah abin da ya shafi ta Allah abin da ya shafi mazmuni wannan duka abu guda ɗaya ne shi yasa mu zama musaddikan lima bayne dai wa anzala at-taurata wal injila min qablu kuma Allah shi ya saukar da at-taura ga annabi Musa ya saukar da linjila ga annabi Isa min qabli min qabli hadha al-qur'ani alladhi nazzalahu alayka kafin wannan qur'ani da aka saukar a gare ka aka saukar da wa'incan hudan linnasi ai bayanan linnasi umuman min Allah ta'ala ai ayi bayani shi qur'anin umuman min Allah ta'ala wancan kuma min qablu ne kun gane bayani wannan yanzu su da aka saukar da wanda aka saukar at-taura da wanda aka saukar wal injila sun yi aiki da nasu masu at-taura sun yi aiki da nasu da nasu min qablu da hudan linnasi wannan kuma dukan su sun shigo cikin sa qur'ani din kowa ya shigo qur'ani yasa zaka fassara shi min qablu daban hudan linnasi ka saukar da shi ka fassara shi daban sannan wa anzalal furqan kai Allahu akbar wani abu sai qur'ani bari ku duba dan annuna muku annabin mu sallallahu alaihi wasallam shine gaba da dukkan annabawa kamar yadda muka tattauna tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd sannan qur'ani shine kan kowanne littafi shi yasa wani guri aka ce wa muhaiminan alai suratul maida muhaiminan ne ala kutubis sabiqa to nan gurin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi ko wa anzala at-taurata wal injil me yasa at-taurata wal injil aka ce wa anzala ya kada soje guda wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqana me yasa shi furqana sai aka bashi anzalan sa daban me zaba da ce wa anzalat tawrata wal injila wal furqana ba zaka ce wa anzalat tawrata wal injila min qablu hudan lin nasi wa anzalal furqana dan an nuna maka gaba yake da su shi special ne daban ake ake ubangiji yake isar mana da sakon sa dalla dalla wannan fa'ida ilmiya kenan dan an nuna maka qur'ani ya hau kan dukkan littafai wa anzala al-furqan min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan aka saukar da al-furqan wannan anzala kutubuhu ma yufarriqu bainal haqqi wal wal batil shine wannan furqan shine mai bambance tsakanin ƙarya da gaskiya wal huda wad dalal ya bambance tsakanin shiriya da bata a ƙarƙashin al fawaidut tarbawiyya malamai suke cewa duk wanda al'amarinsa na addininsa ya ta'allaka da bambance A and B, C and D, E and F, ya zama haka to zai zauna lafiya. Ashirkul asgar da ashirkul akbar, ashirkul kafi da ashirkul kaza. Ko da fari da baki, da bata da shirya, to in ka samu ka bambance su ka huta, kana zuwa za ka gane nan kaya ne sai ka tsallake, kana gane nan gurin babu matsala za ka taka sai ka taka gurin. Wannan shi ne Alƙur'ani yake duk inda ka tafi ba zai barka ka halaka ba ko hadainahu najdain yana baka hanya guda biyu shine alfurqan din inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura haka ya baka hanya guda biyu innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadidun lalle wanda suka kafirce wa ayoyin Allah suna da azaba mai radadi wallahu azizun tuntikam Allah subhanahu wataala shine mabuwayi a mulkin sa la yamna'uhu mani'un mimman arada azabahu minhu Allah ba wanda isa ya hana wanda zai azabtar da shi Allah ya nufin azabtar da ba wanda isa ya hana shine izzar Allah wala yahudu bainahu wa bainahu ha'il ba wanda isa ya shiga tsakani wala yastati'u an yu'anidahu fi ahad wannan shine aziziya ta ubangiji sannan kuma Allah shine zuntiqam Allah shine ma'abocin daukan fansa da azabtarwa ga duk wanda ya yi jayayya da ƙur'anin Allah ya yi jayayya da saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wallahu azizun zuntikam Allah shi ne mai yin hukuba mai daukan fansa liman jahada hujjajahu wanda ya bi jayayya game da hujjojin Allah subhanahu wata'ala da dalilai na ubangiji wa khalafa rusulahu yaki bin manzanni za a haɗu da ubangiji Allah zai dau fansa zai dau mataki a kansa fa'idodi na ilimi a wasu ‘yan kaɗan a waɗannan ayon da muka karanta. Kasancewan sababin saukan wannan ayan farkonta har zuwa aya ta 83 da muka faɗa shi ne wafdu na jiran, nasara na jiran ɗin nan ko da ake faɗa lokacin da suka zo garin Madina da falalan musulunci akan nasaraniya. To aka yi samu munasaban a buɗe ta da hurufun ta hajji kamar yadda na faɗa? Don a ƙaryata wayanda suke da'awa ta annabi isa alaihi salam sannan a ciki za mu samu allahu la ilahuwa alhayyul qayyum na faɗa wayannan sunake guda biyu manya ya ɗauki dukkan wasu sifofi na kamala na ubangiji shi wannan alhayyu ɗin nan kamalul sifat kenan alqayyum kuma kamalul af'al duka wasu af'alullahi tabaraka wata'ala alqayyumu abin ya tattare su gaba daya wa fihi ma jamalu kamaliz zat wanda yake nuna kyawun zati na Allah subhanahu wata'ala fa huwa kamilus sifat wal af'al waz zat Allah shine mai cikan sifa sifofinsa cikan ayyukansa haka kuma zati na Allah subhanahu wata'ala to wannan sune kadan daga waɗannan ayoyi din da su muka bude wannan sura din insha Allah tabaraka wata'ala gobe za mu shiga wasu bayanai da ikon Allah subhanahu wata'ala aya ta gaba wanda take da bayanai masu yawa insha Allah ta'ala akwai akwai dan wani tsokaci kaɗan a cikin bayanai da muka yi a cikin ayar ayatul dain din nan ayatul dain ko a wannan ayar da muka yi maganan nau'ukan ciniki ko a ko kuma abin nan ayar riba ne ko a halallahu albai'a wa harramar riba a ƙarƙashin a halallahu albai'a wa harramar riba akwai su kashe-kashe da ne aboki na profesa adam daga jami'ar jihar yobe allah ya saka masa da alkhairi da zuwa kira ni a waya ya ɗan yi wani observation wanda observation ɗin in ba a yi shi ba wasu za su haɗa abubuwa da yawa a waje guda za su haɗa abubuwa da yawa a waje guda ina so wannan in an yi a sake yadda kuka yanki wancan kuka isar da sako wannan ma a yanki shi a isar da sako professor adam ina maka fatan alkhairi sannan observation din na kasa yanayin kasuwanci kashi-kashi akwai wanda za su zama kala iri ɗaya ne muka ce babu tasawi a cikinsu ko in an bayar annabi yake cewa mithlan bi mithlin yadan bi yadin ko haka muka faɗa ko sai kuma ya zama a waje guda babu jinkiri sannan muka faɗi akwai wasu nau'i na kaya wanda ya halatta a sayar ko kuma a saya ba tare da an ba da kuɗi ba akwai wanda ya halatta a ba da kuɗi ba tare da an saya ba to duk wa'annan tafsilat ɗin ban yi su ba har na ba da wani misali da waya nake cewa ka zo shagon mutum ka ɗauki waya ku yi ciniki ka ɗauki waya ka tafi ba ka biya ba wanda a ƙa'ida shi ne ka biya kuɗi a take wannan shi ne al'asulu a bai'u shi ne yanzu mun yi ciniki zan karɓi kaya na ba da kuɗi a yanzu haka ne ko sai na ce kana karɓa in baka ba da kuɗi ba to ka shiga wani abu daban to profesa sai fahimci kamar na ce cinikin bai yiwu ba kuma zahirinsa haka zai ɗauka zahirinsa haka zai ɗauka min cinikin bai yiwu ba sai na cewa ya ce ya zama wani abu daban wannan cinikin ya yi amma bayanin ka ɗauka ka tafi ba a yi wani bayanin da ya biyo baya ba zai iya ɓata cinikin shi ne bayan abin da ban fito da shi ba to kafin na wuce bari in ba ku wasu abu kashi hudu a riƙe bari in ba da wasu abu guda hudu na farko a babin bai'u akwai bai'u halin bi halin cinikin abu a yanzu kudi yanzu kaya yanzu fahaza ja'izun wannan ya halatta ku rike fa ku rike saboda fitar da wancan bayanin bai uhalin bi halin alaran ma ga hansa din nan karbi akwai yar dubu daya aljihunka saboda mun yi shi dalla dalla alaran ma fikiri ne na'am ya to ya fadan ma mana yanzu misali ga handset na miƙa wa alaran ma na sayar masa dubu ɗari ga dubu ɗari ya ɗauko ya ban nasa aljihu shi ne bai uhallin bi hallin a yanzu na bashi handset a yanzu ya bani kuɗi wannan ya halatta akwai biro ne wannan ya halatta to kishiyarsa tun da cinikin kuɗi yanzu kaya yanzu ya halatta me kishiyarsa kishiyarsa kaya ba yanzu ba kuɗi ba yanzu ba kun gane alaramma wannan hansar ɗin na saye ta dubu ɗari biyu sai bayan wata ɗaya zan karɓa kuma bayan wata ɗaya zan ba da kuɗi haramun wannan haramun ne kuma muna yin irinsa shi sa zauga ina tsanantawa ina zo babukan saboda halinmu na sani kuɗi ba yanzu ba kaya ba yanzu ba haza haramun saboda wannan bai'u mu'ajjal mu'ajjal bi mu'ajjal kamar mutum ya sayar maka da sayyara mota sifanta kaza da dubu kaza amma ba za a karɓi motar ba kayan ma ba za a karɓa ba wannan ya zama bai udainin bidaini cinikin bashi da bashi wannan bai halatta ba sai kashi na uku sai kashi na uku alaramma ka saba kawo handset ku kallafa da kyau wancan bai udain bidain wannan bai halatta ba la ya jus bai udain bidain wanda na fada kayan bashi kudin bashi sannan za a shiga riba za a shiga wani babi daban to sai na uku alarama ya saba kawo waya ku kalla da kyau fa wannan wayan sunanta techno ko meye ne sunanta mhm kar ku ce wayan gaba na mai arhaji samson ce mai tsadan nan mai number kaza b355 nawa ake sai da ita nawa kake kawo irin wannan alaramma ana kawo ta miliyan biyu ne 2 miliyan ake kawo a 2 miliyan to irin dodontan nan ne ba ana ajiye dodonta ba kowa ya santa ga dodon ga yadda take ga nauyinta ga komai da komai an gani to sai ni ce to alarma ina bukatan wannan to ya za a yi sai ni ce amma bana bukatan ta yanzu zai kai wata guda sai ka ce to kudinta 2 miliyan ne ba ni 2 miliyan sai na dauki 2 miliyan sai na ba wa alaramma wannan ya hukuncin kasuwanci amma ba zan karbi kaya ba wannan shi ake ce masa bai'u salam wannan ya halatta kaya ba yanzu ba kudi yanzu to amma yana da sharuɗa guda uku afwan wancan da na gaya muku oke za mu zo kansa ko yana da sharuɗa guda uku sharaɗi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aslaba ko man aslafa fi shay'in duk wanda aka yi cinikin abin da ba za a karba yanzu ba amma za a bada kuɗi yanzu fafi kailin ma'alumin ya zama na awon kayan an sani wa wazanin ma'alumin nauyin an sani tunda a baya za a ce maka 2 kg ne ko 1 kg ne ana faɗa kar ka ɗauki mai 1 kg aje a kawo maka mai 45 wani abu ko mai 99 ko ƙasa da haka sannan ila ajalin ma'alumin sannan a faɗi ranar da za a karɓa watakil tun da shi ya saba kawa ya san ranar da yake ga ta iso kamar yadda muke ciniki na jumiya kamar yadda ake ciniki Ali Ex- alibaba express kamar yadda ake wa'annan in an baka specification da komai ila ajalin ma'alumin wazanin ma'alumin wasfin ma'alumin wa kaza ma'alumin da ranar karba wannan bai usalam ne ya halatta to mu je ci- kashi na hudu din wanda a kansa ne professor abokina ya kira ni ya ce a yi bayani a kansa shi kuma alaramma na sayi wannan wayar gata ko naira dubu ɗari biyu to sai na karɓi waya sai na tafi ban ba shi kuɗi ba wannan ya yi cinikin ya yi amma abun da bai yi ba a ciki shine ila ajalin ma'alumin yaushe zan baka kuɗinka abin da ya sa na tsananta a wannan matsalan shine galibinmu don muna da sanayya kai barin gaya muku Allah ka yafe mana gaba daya har ni wata ran sai da na yi wannan magana sai na tuno ni fa ba a baya na yi ta mai karban waya na a guri na sai in karba kawai sai in tafi duk da cewa na san ba zan wuce 48 hours ba zan tura masa kuɗi amma ba haka ya dace mu yi da shi ba ya zama mana kaman al'adar mu yaushe zaka tura kuɗi zan tura kuɗi washe gari da lokaci kaza kuma bashi ne yawa kuma bashi ne an san yanzu na dauke ta bashi ne wannan ya halatta da ba kasuwa din amma rashin sanin lokacin wannan galibin malamai suka ce ciniki ne bai yi ba duk da cewa malamai suna cewa za a zartar da cinikin sai a gyara wannan bangaren wannan shine abin da ke gabana a mujammawar fikul ilabi islami da fatawar wayar da sauransu ga abin da suke fada saboda a gurguje ne kawai da suke suna kawo dalilin imamun nawawi yake cewa ittafaqu ala annahu la yajuzu al-bay' bi thamanin ila ajalin majhul kun ga ittafaqu yace an yi ittifaqi ba a yadda ka sai kaya bashi zuwa lokacin da ba a san shi ba ba a yadda ba shi yasa mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya suka ce ittafaqu ala adami jawazi ta'jili ila ma la yuqlamu waqtu wuqu'ihi a lokacin da ba a san ba a ga faɗi lokacin da za a bada kuɗi ba kenan ka ɗauka na ɗauki wannan waya din na sai ta dubu kaza za ka tafi tafiyan nan sai an faɗa yaushe za ka biya kuɗin rashin wannan sanin shi ne zai kawo matsala a cikin kasuwa amma kasuwar ta yi ina ga wannan shi ne gyara din ko yauwa kasuwancin sun kasu sannan kuma akwai sarƙaƙiya ne da yawa Eh, Profesa mun ƙara tattauna da shi kan matsalan pos ɗin nan shi ma yadda ake yi a pos sai ga kawai mutum ya je yauwa mai pos ɗin da na san ka dala ba ni 10,000 ba ni dubu goma sai ka bi dubu goma sai ka tafi bayan kwana uku wataran ma sai ka zo za ka biya shi da cash ne saboda sanayya babu na transfer din sai ka dauki cash sai ka bashi dubu goma da dari daya wannan ka karbi kudi ne ka bada kudi da kari wannan riba ne sannan shi kansa transfer din ka karba saboda sanayya sai bayan kwana uku masa transfer shi ma akwai jahala a ciki sai kun fada gobe zan maka transfer me ma sai gobe saboda shi kansa fiye akwai sabani da yawa akai wasu malamai suna ga akwai matsala duk da cewa ni a ra'ayina abin nan ne transaction ne gangare a fiqhul islami saboda wakil- wakilci ne shi agent wakili ne wakili kuma ya halatta ka aike shi ka biya shi so da haka banki zaka biya shi wakilin nan da yazo shi ma tsakanin ku ne da banki zaka biya shi wannan charges din wakilci ne babu matsala alwakilu aminun a babin nan kuma da- abin nan wakili kuma ya halatta a biya shi kudin wakilcin yace sai an biya shi wannan wani babi ne daban sannan akwai bambanci tsakanin ba- abin nan canji da transfer shine ake ce masa alhawala da kuma bai'u to wayannan gaskiya rashin fada dashi shine ake samun matsaloli a ciki wannan dai shine dan bayani din wancan kasuwancin da na fada kuka yi ta saka shi a net kasuwancin yayi amma rashin fadan lokacin da za a bayar zai iya bata kasuwanci din wallahu ta'ala ala wannan shine fata wanda na kawo muku musu alfikal kuwaitiya ga dalilai nan da yawa a gabana amma ina ga wannan na farkon da na kawo ya wadatar zamu dakata a dan gurin wa sallallahu alaihi wasallam muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh